نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكان وتا دايغا وتن جماد الآخرة شكرة دبودا da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wuqayatul insan min aljinn wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala don kuwa idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne a asbabu masil jinni lil'insi dalilai ko sababban da sukan jawo aljani ya shafi mutum har ya kai ga cutar da shi wanda a wannan gabar malam wahidu ya kama mana magana ce ta shekul islam ibn taimiyya wanda malam ibn taymiya ya bayyana wasu daga cikin dalilan da yasa aljani yake shafar mutum wanda ya kawo dalilai kamar guda biyu a jimlace a dunkule yace dalili na farko shine dalili kawai na sha'awa da san zuciya ko soyayya dalili na biyu shine abinda shi dan adam din kan iya yi wa aljani ba tare da ya sani ba ta hanyar ya cutar da aljani ko shaidani ba tare da ya gan shi ba a ƙoƙarin intikami shi shaidanin sai shiga jikinsa ya rinka cutar da shi to waɗannan dalilai su ne dalilai guda biyu da malin ibn taimiyya ya kawo mana to a zahirin gaskiya kusan dalilan guda uku ne amma malin wahid ya kawo mana guda biyu ne kaɗai a nan wajen saboda dalilin a littafin da yake tattaunawa akan na wuƙaya yana da alaƙa ne kaɗai akan abin da ya shafi shafar aljanu dalili na uku shine abin da ya shafi sihiri abin da ya shafi sihiri za ku ga sihiri hanya ce da aljani kan iya shiga jikin mutum ita ma kun ga ai sihiri ba wai sha'awar aljanin bace yake sa yake shiga jikin mutum ba kuma wata soyayya bace ko son zuciyarsa sannan kuma ɗaya ɓangaren ba wai mutum ne ya je ya taɓo aljanin ko ya cutar da shi ko ya taɓa ɗansa ko wani nasa ba a'a wani ne yakan tashi ya je ya samu boka ya ce da Allah a cutar masa da wani to shi kuma bokan sai ya kulumboto ya tura aljanin da yake aiki da shi zai cutar da wanda aka ce ya cutar din to kaga wata hanya ce ta uku amma me yasa malam bai kawo ta anan ba saboda kamar yadda ya faɗa tun a baya cewa littattafan ya raba su gida biyu ne littafi na farko zai bayani ne kadai akan abin da ya shafi matsala aljanu kawai ma'ana yadda aljani yake da yadda yake shiga jikin mutum da kuma hanyoyin da akan ba a magance shi hanya littafi na biyu kuma zai yi bayani ne kadai akan abin da ya shafi sihiri shine littafin sarin battar littasaddi fi tasaddi li sahhatil ashrar shi kuma ya tsara shine kawai domin ya bayani akan sihiri menene sihiri rabaraban sihiri ya sihiri yake afkuwa suwaye bokaye da kuma hanyoyin da akan bi a warware sihiri to shi yasa kaga a nan wajen malam bai kawo abin da ya shafi sihiri ba idan ka koma wancan littafin kuma sai kaga wannan bayanin da ya tsallake a nan wajen ina fata yan uwa sun fahimta saboda haka dalilan da kan sa aljani su shiga jikin mutum dalilai guda uku ne ko dai wanda muka ambata guda biyu ko kuma wanda wanda malam bai kawo mana ba malam wahidi ya ci gaba da cewa yumkin talkhisu asbabi masil jinni lil insi fi ma yali malam ce cikin magana ibn taymiya zamu iya tace mu rairaye dalilan da yasa aljani ke shiga aljanu ke shiga jikin mutum cikin abubuwa masu masu zuwa kamar haka malam ibn taymiya ya kawo mana abin ne gaba ɗaya kawai a sake to malin sai ke so ya dan rere abin ya kawo maka shi yadda zaka yi saurin fahimtar sa yace dalili na farko da yasa aljini ke shiga jikin mutum shine ishqul jinni lil insiya shine a soyayyar da da aljani yake wata mace ma'ana aljanin namiji ya ga wata mace ta ɗan adam ya ji yana santa yana ƙaunarta to wannan soyayya ta sai ta ja shi sai ta ingiza shi zai shiga jikinta har ya rinka cutar da ita au ishqul jinniya lil insi ko kuma soyayyar da ita aljana mace take yi wa mutum ma'ana aljana ta mace sai ta ga namijin mutum sai ta ji tana son sa tana kaunar sa to kokarin bayyana soyayyar ta tunda jinsi ya sha bamban kawai sai ta shiga jikinsa ta nuka cutar da shi a matsayin me a matsayin soyayya wanda a baya kun ji malami ta miya mana bayani har wasu aljanin sukan kokari su aure mutum sukan kokari su shiga jikin mutum su aure shi wasu ma sukan zo su rinka saduwa da mutum mace ta aljani taka zo ta rinka saduwa da namijin a dan adam haka nan aljani namiji yakan zo ya rinka saduwa da mace ta mutum duk hakan take sukan faru to wannan dai kan faru ne akan wata manufarsa ta soyayya da zalunci da wuce gona da iyaka dalili na biyu mala yace zulmul insi lil jinni dalili na biyu da yake da yake sawa aljini ya shiga jikin mutum shine shi dan adam din shi mutum ya zalunci aljini bisabbi ma'in sakhinin alaihi ta hanyar zuba masa ruwan zafi akan sa ba tare da ya sani ba aw bil wuqu'i alaihi ko ta hanyar ya fado akan aljanin min makanin alin daga wani waje mai tsayi ko wani waje mai abin nan haka idan mutum ya hawa waje mai tsayi zai duro musamman da ƙananan yara su ne aka sani da tsalle-tsalle da wasa da sauransu yaro ya hau kan bishiya sai ya tsalle ya faɗo yaro ya tsalle akan yashi ya tsalle akan kaza da sauransu to irin wannan tsalle-tsallen da yara sukan yi wani lokaci ban sani ba akwai aljanu a gefe sai su faɗo akan su ko akan ƴaƴansu ko akan wasu nasu cutar da su din da za su yi su kuma sai su tashi wajen ramuwa da ɗaukar fansa akan abin da aka yi musu shikenan sai su shiga jikin yaro wani tun yana ƙarami su ta cutar da shi har girmansa malai ce dalili na uku wa gairi zalika da wannan wannan dalili na uku shi ne zulmul jinni lil insi shi ne zalincin aljani ga ɗan adam haka kawai shi shedanin aljanin ya so zalintar mutum sai ya shiga jikinsa ka ayyama sahu duna sababi shi ne malai ce kamar shi aljanin ya shafi mutum ba tare da kowane irin dalili ba babu wani sababi shi ba wai soyayya ce a gare shi ta dan adam din ba ba san sai yake ba ba kuma wani abin dan adam din yayi masa ba haka kawai zalunci ne sai ya buge shi kamar yadda kusan a cikin mutane ma akwai wanda azzalimai ne haka kawai su kawai idan ba su zalunci ba sa jin daɗi su buge wancan su make wancan su kashe wancan su saru wancan irin wannan ba abin da kai mutum ya zalunce ka to su ma akwai irin wannan malai ce wala yatasanna lahu zalika shi shedanin aljanin baya iya samun dama ya aikata hakan ga mutum shine ya shiga jikin nasa ko ya cutar da shi illa fi halatin min hadhihi alhalat alarba'a sai lokacin da dan adam ya kasance a cikin ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu ma'ana wannan irin hali ne dan adam yakan shiga wanda shedani shi kuma yakan samu dama ya shiga jikinsa wannan hali da dan adam yakan shiga wani lokaci zaka ga ko da mutum yayi azkar ko da yayi addu'a ko da ya karanta alqur'ani idan yi rashin sa'a ya shiga ɗaya daga cikin halayen nan to kariyar da take jikinsa ta kan sauka sai shaidan ya samu dama ya shiga jikinsa akwai shaidanin da zaka ji suna bada labari cewa akan turo su su zo su shiga cikin ɗan adam amma saboda ɗan adam ɗin mutum ne mai tsayawa wajen karatun alkur'ani da zikirai da kula da abin da ya shafi ibada sai ka su shiga jikinsa to amma da yake su suna bibiyar abubuwa kuma ba sa sakaci ba sa wasa da aikin da aka ɗora musu na cutar da ɗan adam to sai su rinka bibiyarsa kawai su rinka binsa suna muraƙabarsa har sai ya shiga ɗaya daga cikin halayen da za mu shiga sai su yi sai su shiga jikinsa sukan iya haƙuri su bi ɗan adam shekara ɗaya shekara biyu shekara goma ma suna ta binsa a baya ba za su iya shiga jikinsa har sai sun ga ya samu ɗaya ya samu kansa ɗaya daga cikin halayen nan guda uku sai su yi wuf sai su faɗa jikin mutum sai kuma a cigaba da cutar da shi shi sama lokaci sai ga mutum mutumin kirki ne bawan Allah ne baya wasa da sallah nagartacce ne amma sai ka samu ga aljini a jikinsa me yake me yake jawa to sukan yi amfani da irin waɗannan lokuta ne wanda lokuta ne shine malai ce na farko al-ghadabu shadid fushi fushi mai tsanani ba kowane irin normal fushi ba dan fushi normal kowa yana yi aiko yauwa inda a ce normal fushi ne haka to zaka samu kowa da aljini a jikinsa amma fushin da yake fushi mai tsanani akwai wanda suna da ɗabi'ar abinda balarabe kace masa al-infial al-infial shine saurin fushi da fusata nan da nan sai ga mutun ya dugunzuma to akwai wanda kuma idan suka yi fushi ba su iya control din kansu ba mutun zai duk abin da ba shi kenan ba kun ga ai shi sa wani sahabi da zai samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa ya masa wasiya ya masa nasiha mai annabi yace masa la taghdab la taghdab faraddada mirara ya ƙara mai ta rasulullahi nasiha ba nace amin annabi yace kada kai fushi dai shi so yake ji an ga masa wata doguwar jumla da wani bayani mai fadi ce kada kai kaza kai kaza kai kaza sai annabi kawai yace masa la taghdab bai shiru kada kai fushi ya rasulullahi nasiha nace amin annabi ya ƙarce masa nace kada kai fushi ya rasulullahi nasiha fa sai kada dai kai fushi ita kadai ce nasiha sai malamai suka ce annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalle ne sa dan ita nasiha kakan kalli yanayin mutumin da zaka yi wa nasihar da za a yi wa wani ba ita za a yi wani ba ko da abin da suka tambaya abu ɗaya ne kuma kakan kalli yanayin sa shi sa sai kaga wani mutum ya zo ya tambaye annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah menene abin da ya fi falala a cikin addinin musulunci na rike shi sai annabi ya ce masa ka je ka rike sallah kula da sallah a lokacinta ka girmama iyayenka kai kaza wani kuma idan ya zo tambaya sai ya rasulullah menene ya fi falala a cikin addinin musulunci duk tambayar da ya ce sai kaga annabi ya bashi amsar da ba shi ya ba wannan ba to kowanne annabi yanayin sa yakan kalla ya ga menene ya fi sakaci akan sai a bashi amsa akan sa dan ya je ya ci gaba da rike shi kula da shi dan ya tsira to haka idan nasiha ma zaka bi kakan kalle shi kaga menene abin da zai fi taimaka masa akan nasihar da za ka yi masa to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalle ne sai ya ga mutum ne mai saurin fushi fushin kuma zai iya jefa shi a cikin abin da ba shi kenan ba sai annabi ya ta nemi ta masa kada kai fushi kada kai fushi yan uwa fushi matsala ne fushi yana kai mutum ya hau dokin ya hau dokin da na san da ba zai iya sauka a kansa ba shi sa kamar yadda na ga mana wancan lokaci duk lokacin da mutum ya yi fushi ya fusata da yi kokari kada ya zarta da wani hukunci hatta magana hatta magana kada ka yi ta a cikin fushi duk mutumin da ya magana a cikin fushi zai dana sani duk lokacin da kai fushi yi kokari kai control din zuciyarka kai kai shiru kai shiru ko magana kuke ko fada kuke da wani in kai fushi to kai shiru idan kai shiru insha Allah ta'ala duk wani abin da zai zo zai gama ya tafi sannan sai kai magana a nitsi sai ka kai magana ta hankali amma za ka yi magana kuma in an jima kaɗan sai ka zo ka rinka cewa me yasa na faɗa haka dan Allah amma ban kyauta ba kai da kanka ba yanzu duka tambayi wanda suke aikata danyen aiki mutum ya dauki wuka ko ya dauki gatari ko ya dauki wani abu ya sar dan uwansa za ka ga a cikin fushi ne a cikin fushi ne da mutum ya dawo hayacin sai ga ana hira da shi a rediyo na cewa wallahi nayi nadama wallahi ban kyauta ba a lokacin da yayi wannan abin bai ga rashin kyautawar ba to fushi ne ya dauke shi to lokacin da mutum yake cikin tsananin fushi ko da akwai kariya a jikinsa ta kan kau saboda ka sai shaɗin ya samu dama ya shiga jikinsa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye hali na biyu shine alkhawfu shadid shi ma shine tsoro shi ma tsoro ba kowane irin tsoro ba ordinary tsoro ba tsoro wanda yake ashadid mai tsanani tsoron da ya wuce ka'ida aljani yakan yi amfani za ku ga galibi aljanu sun fi amfani da wannan damar su shiga jikin mutum idan aljani na so ya shiga jikin mutum ko turo shi aka ko so yake firge da mutum ya ga akwai kariya a jikinsa to yakan yi abin da zai firgita mutum da mutum ya firgita ya razana ya fita ahaicinsa shi kenan sai aljani ya shiga jikinsa za a galibi wani lokacin sai mutum kawai yana zaune musamman a cikin duhu sai zai kama ana taɓa wani abu ko kamar ana magana ko kama ana kawai ka gifta wani abu aka gift wani abu ya wuce yana ciki kaɗai a cikin ɗaki ya san kuma ɗakinsa babu kowa to da mutum ya irin wannan firgita ya razana firgita da ta wuce iyaka shi kenan shi kuma sai ya huf sai ya samu dama sai ya shiga jikin mutum saboda haka hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yake shiga jikin mutum shi ta duk lokacin da mutum ga irin wannan abin kafin tsoron ya maka tasiri kokari ka ambaci sunan Allah kana ganin irin wannan abin ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ko da ka firgita wannan ta'awizin da kai insha Allah ta'ala ya kore maka shi ba zai iya tasiri akan ka saboda kafin tasirin firgicin yayi maka tasirin da zai samu tasiri akan ka sai tasirin ta'awizin kuma ya kore tasirinsa shikenan insha Allah ta'ala an samu abin da ake bukata abu na uku al'inkibabu ala shahawat shi ne mutum ya kifa a kan abin da yake na sha'awa ya kasance sha'awa ta mamaye zuciyar mutum ya kasance mutum ya cika zuciyarsa da sha'awa wata irin sha'awa musamman sha'awa irin ta sha'awa irin ta jima'i mutum ya kasance kawai babu abin da yake sha'awa sai saban Allah sai saban Allah madaukakin sarki to irin wannan shi ma shedan yakan samu dama ya shiga jikin mutum shi sa kaga duk mutumin da yake yana yawaita aikata irin wannan abin daga cikin maza ko mata da wahala ka samu shaɗan ya rabu da shi da wahala da wahala ka samu wani fasiki ko fasika da wahala babu shaɗan a kansa ko a kanta da wahala irin wannan saboda galibi shi dan yakan samu dama ya shiga cikin su abu na hudu shine al-ghaflatu shadida gafala ita ma gafala da take mai tsanani mutum ya kasance gafalalle ne ba ruwansa da abin da ya shafi addini ba karatun alqur'ani ba azkar ba zuwa sallar jami'i duk wani inda ake wani abu na Allah da annabinsa ba za ka ganshi a wajen ba shi gafalalle ne kawai in ka ganshi kawai wajen wasa ne wajen wani abu ne na shirme wani abu ne na mara amfani a duniyarsa ba zai amfani shi bari a lahirarsa duk inda ake karatun alkur'ani ba za a ganshi a wajen ba sai mutum ya wata guda bai karanta alkur'ani ba wallahi wata guda yanzu azkar din da ake da safar yamma wani bai iya shi bai iya shi ba zai tashi sallar asbahi ba sai karfe 7 da safe yana kunci na tabacci na tabacci kamar gawa idan ya tashi je dan yi alula sai shiga ya shiga daki zai sallar kawai sai dan dungura ta taso ya cigaba da harkokinsa ne yana gama assalamu alaikum assalamu alaikum sai tashi ya cigaba da harkokinsa wannan zikiran da ake na bayan sallah duk ba ba ruwansa da su harkokinsa duka kawai ba wani abin da ya shafi Allah madaukakin sarki to wannan da Allah ya zai ba shi kawance da shedan ba to irin waɗannan mutane da wahala su maka samu shedan baya tasiri a kansu kuma suna da saurin suna da saurin asiri ya tasiri a kansu da an yi maka asiri zai kama ka irin wannan babu wani shamaki babu wani shamaki inda ka san ka baiwa ce a samu ka azara a jiki me zai yana ta shiga sai dan an bata maganin tauri ba abin da zana ta shiga to wallahi haka jikin mutum yake matukar mutum zai zamto gafalalle shi sa galibi mutanen da zaka ga suna da irin wannan matsalar in ka tambaye mutum sai ga mutum wallahi wani man kana hira da shi cewa kana azkar din safa da dai bai san su ba ko bata san su ba mutum kawai abin da ya dame shine dike dake ya ji waƙe waƙe ya kalle kalle kullum mutum yana yana gafali duk abin da ya shafi addini ba ruwansa da shi to irin waɗannan akwai matsala ɗin uwa to waɗannan halaye guda uku ɗaya daga cikin wasu daga cikin haloli ne da malam ya ambata wanda shaidan yakan samu dama ya shiga jikin mutum ko da an turo aljani ko da aljani ya so ya shiga jikinka ko da ka cutar da aljani matukar kana addu'o'i da azkar ba zai iya tasiri akan ka ba to amma idan ka tsinci kanka ɗaya daga cikin waɗannan halaye to sai ka samu shaidan ya tasiri akan ka shi sa ake so ko da yaushe mu yawaita ambatan Allah maɗaukakin sarki ko da yaushe wanda ambatan Allah maɗaukakin sarki janye shaɗan yake daga gare mu kore shaɗan yake daga jikin mu ƙara nisan tashi yake daga jikin mu ko ko wani abu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah bismillah duk abin da kamar idan ambata jiya yawaita bismillah yawaita bismillah duk abin da zaka bismillah bismillah bismillah irin waɗannan abubuwan ko da waɗannan ɗin su zo insha Allah ta'ala ba za su maka tasiri ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace mala yace kaifa yadkhulu al-jinni fi badan al-insi wa aina yastaqir yaya aljini yake shiga jikin mutum to sannan kuma idan ya shiga aina yake zama a jikin sa shine gaba ta gaba mala yace al-jinni rihun kamar yadda muka sha bayani tun a farko shine su aljanu iska ne dama halittar su halitta ce kamar yadda kaga iska haka suke wa jismul insani bihi masam shi kuma jikin ɗan adam a jikin ɗan adam akwai ƙofofi amasam shi ne abin da ake nufi da shi ne manafi fuqab wa manafi shi ne ɗan hanyoyi ko ɗan ƙofofi yanzu misali za ga duk gashin da ke jikin mutum jikin mutum ai gaba ɗaya mame yake da gashi to duk ƙofar gashi a jikin mutum za ga ƙofa ce haka ne to wannan ƙofar ta gashin ka iska ya ta iya shiga ko ba ta shiga ba to yadda kaga iska ta iya shiga cikin kofar gashinka haka shedan zai iya shiga cikin jikinka ina ba ta an fahimta saboda iska ce iska ce haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yajri min ibn adama majrad dam yadda kaga jini yana gudana a jikinka zai shiga ko ina ya kurda da ya shiga to haka shi ma shedani Allah madaukakin sarki ya bashi tasiri yakan iya yawo a jikinka ko ina mala yace walidhalika shi sa yumkin lil jinni yana yiwa ga aljani ayyada kula fi ayi makanin fi jismil insani zai iya shiga ko ina a jikin mutum ko ina in ya ga dama zai iya shiga wa dalilu ala anna aljinna rihun mala yace dalilin da yake nuna cewa su aljanu iska ne qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki wa khalaqal janna min marijin min nar Allah madaukakin sarki yace a man halicci aljanu min marijin min nar daga harshen wuta daga harshen ta wa yaqul ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda a wajen fassara wannan ayar yace min tarafil lahabi shine daga harshen wuta harshen wuta idan aka kunna wuta za ka ga tana tashi akwai wani ɗan abu ɗan kore-kore da yake tashi sama to wani ɗan kore-kore shi ne Allah harshen wuta wa tsarfin lahabi ma lai ce abinda ake nufi tsarfin lahabi huwa hawa usakhin ita ce wannan iskar mai zafi alkharij min nar take fita daga cikin wuta ma'ana iska mai zafi da take fita daga cikin wuta ita ce tsarfin lahabi to daga wannan irin iskar daga wannan harshen wutan daga irin su aka halicci shedani saboda haka shedanu an halice su ne daga me daga wuta amma wutar ba tsantsatta ba iskarta simale to inna ma yadkhul jinni fi batn al-insi a lokacin duk yayin da shedani ya samu dama ya iya samun ikon shiga jikin dan adam to ya tawajjahu mubasharatan ila al-mukh kai tsaye yana tafiya ne zuwa ga kwakwalwar mutum kai tsaye da nan yake tafiya mala yace an tsadiqil mukhi ta hanyar kuma kwakwalwan ne yastati ay yu'athira ala ay a'udhu min a'dha'i insani to ta hanyar kwakwalwan ne kuma sai ya samu dama yayi tasiri a kowace gaba daga cikin gaban da ke jikin dan adam sai mala yace min markazihi fil mukhi ta hanyar a matattarar ita wannan gabar ko inda ake ba wannan gabar oda ake ba ta umarni daga cikin kwakwalwan mutum kamar yadda muke bayani a baya cewa dukkanin gaban ɗan adam suna karɓar sako ne daga ina daga kwakwalwa kamar yadda malaman kimiyya suka suke faɗa su ma sun tabbatar da haka duk wata gaba daga cikin ɗan adam tana da alaka da me da kwakwalwa ne idan mutum zai yi magana sakon ya fara shiga kwakwalwa kwakwalwa ta take turo shi baki harshe ya samu sakon sannan mutum ya farta abin da zai faɗa kafin ka gani ganin nan naka da kake yi yanzu kamar yadda na ambata sai sakon ya fara zuwa kwakwalwa kwakwalwa ce take kai sakon ta turo shi zuwa ga ido sannan abin ya gani amma duk abu ne da Allah madaukakin sarki ya sare shi cikin ɗan lokacin lokacin lokacin da bai kai sakan ba shi sa ga abin yana faruwa kai baka ma san abin yana faruwa ba hatta hannu da kafa ka shafa abu ka ji mai laushi ne ko mai kaushi ne wannan duk daga kwakwalwa sakon yake tafiya ka taka abu kai dukkan dukkanin gaba ɗaya abin da ya shafi tasirifin jikin mutum abin da kwakwalwa ne shi sa bangaren da yake da alaƙa da abin a jikin mutum na ƙwaƙwalwa da ya taɓa sai ga abin ya tsaya wani lokaci matsalar mutum da ƙwaƙwalwa ce sai ga hannunsa ya daina aiki wani lokaci idansa zai daina gani matsalar daga ina ce ƙwaƙwalwa ce inda ake sarrafa inda ake sarrafa ganin mutum a ƙwaƙwalwar mutum shine ke samun tabuwa shi ke da sai mutum ya daina gani to shaɗan da ya tafi gabar da yake so ya taɓa sai ya je ya taɓa a inda ake sarrafa wannan gabar sai kashe wuta misalin da zan ba mu shi ne a ce wannan masallacin wani kamfani ne ko wani babban waje ne mai ɗakuna ga waje an zo an yi ko ina an sa masa wutarsa daban-daban kowane ɓangare da wutarsa ina fata an fahimta idan kana so ka kashe wancan ɓangaren wuta idan ka zo gashi nan ka sani kawai da ka dandana shi ne sai wata wajen ta yi mai sai ta ɗauke sai ga ko ina akwai wuta a ɓangare kaza babu wuta to haka jikin mutum yake da kwakwalwa da shaidan ya je sai ya taba inda yake so ya daina aiki daga cikin daga cikin jikin mutum da ya taba shikenan sai ka nemi ganin mutum sai ka rasa sai ka nemi jinsa sai ka rasa sai mutum ka kafarsa ta makale ta ta kasa abin nan to can yaje ya taba ina fata yan an fahimta to haka al'abarin yake malai shi a waqad athbatat al-buhuth at-tibbiyya yace hakika ma bincike na likitanci ya tabbatar da anna marda sar'i haqiqa cuta ta bugun aljanu ko ta faduwa ladaihim dabzabatun athariya ghariba mustaqiratun fil mukhi yace suna da zabzabatin abinda ake nufi da zabzabatin shine motsi motsin da yake mai yawa shine al haraka aw al hazza motsi da yake motsi mai yawa kalmar zabzaba kuma lokaci takan zo akan tana tana tana zuwa da ma'anar at-taraddud shine kai komo عدم الاستقرار في مكان واحد في أو, أو, أو في رأي واحد كما يدعى الله مؤكد سريك يتوى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أي دسوا أجل أن منافقيكو الله يتوى مذبذبين بين ذلك سنة كيكو أكانوا ونن دونن لا إلى هؤلاء سبا مسلمين تنصابا ولا إلى هؤلاء كما سبا أرنابا سبا ساتن باسانا to kalmar azzabzaba takan zo da wannan ma'anar amma ana abin cikin nufi shine motsi motsi mai yawa afariya gariba wanda yake yin tasiri tasiri wani irin tasiri da ba a saba ganinsa ba mustaqirratun fil mukhi wanda yake tabbata a cikin kwakwalwa malamai suka ce wannan shine ma'anar wasu daga cikin malaman likitoci na zamani malai to qad akhbarani kathirun min al-jinni malam wahidi yace a cikin gogewarsa da wannan harka ta ruqiya yace da yawa daga cikin aljanu sun bashi labari wadanne irin aljanu sune aljanun da yake wa mutane ruqiya su magana a bakin su sun bashi labari annahum mustaqirruna fil mukhi cewa suna zama ne idan sun shiga jikin mutum a kulon mutum su aljanun da bakin su suka bashi labari cewa idan sun shiga jikin mutum inda suke tafiya kai tsaye su zauna su rinka cutar da shi shine cikin kulon mutum malai ce wa qala li ahaduhum ɗaya daga cikin aljanin ya gaya mun cewa ana astati'u an u'athira ala ayi udhu min adai hadha al-insan yace ka gani ina da iko na yi tasiri a kowace gaba daga cikin gaban wannan mutumin da na shiga jikinsa yana masa rukiya ne sai aljani yake ga masa cewa ina da iko da zan yi tasiri a kowace gaba na gada ko kansa ko kafarsa ko hannunsa ko cikinsa ko ina nasa zan iya tsaye da aikinsa na lalata shi aljanin yake ga malam wahidu wa qultu marratan lil jinni malam hoyi ne ce wata rana na ce da wani aljani amsik hadha zira nace rike wannan rike zira'in wannan mutum mutumin da yake rikiya sai wahi ya ce masa to rike hannunsa magani ma'ana makale hannunsa ya kasa motsi na gani tunda ka ce zaka iya rike gaban sa to rike hannunsa na gani famadda zira'ahu kawai sai wanda ake rike kawai sai miƙar da hannunsa haka aljanin ya miƙe ya rike hannun kawai sai miƙar da hannunsa haka ya rike shi فقام ثلاثة من الشباب الأقوياء ليثنوا هذا الذراع sai wasu mazaje samari majiya ƙarfi kusan mutum uku suka tashi don su lankwasa wani hannun ya dawo haka ina fata fahimta ya uwa malai ta falam yasta tsi wala ba su iya ba hannun sa haka yake normal amma sai ce rike hannun na gani kawai sai bar lafiyan aka ga haka sai ce ku tashi ku miƙa man da hannun gani sai samari majiya ƙarfi mutum uku hannu kawai ba hannu kai suka tashi za su niƙar da shi su dawo da shi suka kasa suka yi suka yi suka kasa sai dan Allah shi za su saboda Allah madaukakin sarki ya ba su dan tasirin da zai iya me da zai iya tasiri akan hannun ya makalar da shi fa qultu lahu sai nace da shedanin bayan sun yi sun yi sun kasa sai nace ku rabu da shi sai nace da shedanin utruku to kyale shi raba masa da hannunsa fa tarakahu kawai yana kyare shi fasara kama kana sai ya dawo yadda yake sai hannunsa ya ci gaba da motsawa haka saboda haka suna da tasirin da idan suka shiga cikin ƙwaƙwalwar mutum za ka duk inda suke so suka iya taɓa su cutar da mutum shi sa wani lokaci za ka ga rashin lafiyar shafar aljanu ta kan yi kama da rashin lafiyar abin da yake da alaƙa da likitanci don wani lokaci za ka ga idan mutum za su taɓa haka sai mutum ya daina gani yanzu akwai abubuwan da da yawa a cikin a cikin a jikin ɗan adam idan sun taɓu a likitanci sai ga idan sai ya daina gani idan aka je asibiti aka yi magani aka yi gwaje-gwaje sai kaga an bashi magani a yanka masa yilas ko wani abu makamancin haka yakan faru to wani lokaci kuma ba irin cuta ce ta likitanci ba aljanin ne suke taba suna yin haka ne galibi don su rikitar da mutane a ɗauka cewa asibiti ne a yi ta zuwa asibiti duk asibitin duniya ne idan za a je wallah ba za a samu lafiya ba saboda abin ba na likitanci ba ne to amma cikin ikon Allah da za a karanta alƙur'ani shi kenan shi sa sukan sukan yi kamar lokaci da alaman cututtuka na likitanci da cututtuka kuma da suke da alaka da shafar aljinu malaici a'rabu masil jinni lil insi dalilai ko kuma an aka ce a'rabu su ne kamar abinda likitoci suke cewa symptoms alamu kenan ko alamu da suke nuna cewa idan ka ga waɗannan alamu a jikin mutum to aljini ya shafe shi ina fata an fahimta yauwa ka san a likitance idan ka je wajen likita ba likita kawai kallon ka zai ce kaza da yake damun ka ba tambayoyi zai maka ko misali ka je ka ce masa baka da lafiya sai maka bakin ka yana daci kana jin zazzabi kana jin kasala kana jin kaza idan duk ya ji saboda shi fil din sa ne ya san abin sai ya ce to malaria take damun ka sai rubuta ma magani me yasa ya gano malaria take damun ka saboda symptoms din da ka gaya masa ina fata an fahimta to akwai irin wannan symptoms din da da malamai masu masu rukiya suke yi la'akari wajen gano cewa akwai aljanu a jikin mutum sai su tambayi lafiya su ce kana jin kaza akwai kaza a tattare da kai kana ganin kaza akwai kaza eh duk yana gani ko kuma akwai wasu babu wasu sai a gaya masa a ce to tabbas akwai aljini a jikinka ina ba ta an fahimta shi yasa abu ne da yake buƙatar karatu da bincike dole malai ce maradu masil jinni lil insi ka ghairihi min al amrad lahu a'raduhu al khassatu bihi rashin lafiyar shafar aljanu aljani ya shafi dan adam yace kamar wasunsa ne daga cikin rashin lafiya da suka shafi ɗan adam shi ma yana da alamu da akan gane shi walakin yajibu tanbih malaci sai dai ya ya wajaba dole ne a yi fadakarwa a irin wannan guri ala anna hunaka lubsan bainahu wa baina ba'd al-amrad al-udawiyya malaci sai dai wani lokaci akwai rikitarwa akwai rudarwa tsakanin alamun shafar aljanu da kuma wasu daga cikin cututtuka da suka samu dan adam na gabansa faqad ja'atni maribatun malam wahidi yace wani lokaci wata mara lafiya ta zo wajena fa qultu laha sai nace da ita mallabi yu'limuki menene yake miki ciwo a jikinki fa qalat sai tace rijli faqat kafata ce kawai take min ciwo ta dame ni duk an yi magungunan da za a yi an je an kasa gano fa zanantu annahu rheumatism kawai sai na dauka ciwo ne na gaba kawai irin ciwon da ke damun gaban mutum gaban mutum ta rike wannan magani ne da idan an je wajen likitoci za su iya bada shi malam wani ne ce sai na ce sai na dauka irinsa ne kawai to amma da duk da haka walakin qultu sai na ce sai na ce na qara'u alaiha alquran bari mu karanta mata alqurani ta akidan dan mu tabbatar cewa ba cutar aljanu bace yace fa ma huwa illa an naqata alaiha jinni muna fara karatun alqurani kawai sai aljani ya fara magana ina fatan fahimta ne kafar ta ce ta rike babu wani alamu da take gani kamar a ce ko tana faduwa ko aljanin suna bugi ta babu wannan kawai kafar ta ce ta rike to amma irin wanda suka samu an yi maganin an yi maganin an yi maganin din na asibiti ko ina sai a je a yi hoto ba irin x-ray ake ce masa ko sai a je a x-ray gashi nan kashinta sai fito lami lafiya ba abin da yake damunta duk wani gwaji da zai an yi babu komai to me kenan to shine ta zo wajen malam hin ta ce to bari ta zo ta gwada wannan al'amari da ta zo ya tambaye ta sai ta gaya masa cewa kafar ta ce kawai take rikewa to shi ya dauka kawai normal ciwon kafa ne da kan shafi kashi ko abin da ya kama da haka yace to amma dai dan mu tabbatar bar makaranta alqur'ani ana fara karanta karanta alqur'ani sai aljinin da ya shiga jikinta yake rike mata kafa kawai sai ya magana sai sai ya magana da bakin sa malam yace wa akhbarani ya bani labari bi annahu yumsiku rijlaiha shine yake rike mata wannan kafar ta فأمرته, فأمرته أن يخرج طاعة لله na umarce shi da ya fita daga jikinta domin yi wa Allah maɗaukakin sarki da'a fa kharaja sai ku gashi aljanin ya fita daga jikin wannan mata fa qamatil mar'atu sai mata ta tashi lami lafiya wa qad zahaba ma biha min alamin duk wannan ciwo da take ji gaba daya tafi ina ba ta an fahimta dama shi abu ne kawai da an gama shi kenan aljanin yana fita duk wani abin da take ji za ta dinin ji wani za ku samu wani sai ka samu kaga aljanu sun kanannaɗe shi irin sun shagiɗe shi ɗin nan gaba ɗaya shekara da shekaru amma idan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka aka karanta alƙur'ani a ranar da aka karanta alƙur'ani zai tashi ta gaba tafiyarsa a ranar ta hakan ta faru malai ce wal fadlu lillahi wahdahu falala ga Allah maɗaukakin sarki take shi shi kadai wa ma'rifatul a'rab amrun muhimmun yace shi malai yace shi sa sanin alamun gano alamun cuta kaza ko alama kaza da alama kaza tana nuna shafar aljanu ko ba shafar aljanu bai ce al'amari ne mai muhimmanci kwarai da gaske bin nisbati lil mu'alij musamman ga mutumin da yake kokarin yin magani wa mutanen da suke da alaka ko kuma suke da shafar aljanu wa hadhihi al-a'rabu tanqasimu ila qismaini malai ce irin waɗannan alamu sun rabu biyu sun rabu gida biyu a'rabun fil manam akwai alaman da su a bacci ake gano su akan tambaye mutum a ce idan kana bacci kana ganin kaza ko kana jin kaza ko a tambaye wanda suke kusa da kai idan wani yana bacci yana abu kaza to su aka ake gano su idan mutum yana kaza yana kaza yana kaza to wannan yana da aljini wa arabun fil yaqaza akwai kuma alamun da su a fili ake iya gane su yawa mutum kana yawan jin kaza kaza dinka yana ciwo idan lokaci kaza ya kana jin abu kaza duk sai a tattambe shi zamu zo malam zai ga mana su a darasi na gaba insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah